وأنا له الذكرى وهم يا ليتني قدمت لحياتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما حولك والفاتح لما تربنا بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه والجدال العظيم لأن المشهورين من الآيات المعذرين والتابعين من الذين تابعين عن الثمر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم اغفر نبيك وارحمنا تعليما وتجليلا وتكريما وانصر امرك محمد الذي اكبر انك رسول كل هذا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه والى عذاب النار ربنا اشف عنا لا تغفر ربنا اشهد الاراد والنور وهذا في ربنا عندك انوار الجمهور والغايات هذا المسلمين والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى أشياء الله وقال أقول سبحانه وقال أحيانا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله قلتنا لا تبقى من هذا أجلسا جاء القام وقال ليش كيف يتقل شيء شنوك يمرانا wani kari da wani kari wanda ba da gata a gwada na ita wanda da Allah kuma da wata ala yana kawo shawara don ni idan ka kasu alamun zarka zarka akwai ranar da maza a mai kaba a mai da gari kun kira a tsarin haɗuwa kun lura a kirki ba ta tsohon gini ma'amurin kawai roshe wa yan ƙari mai koma kwano wa ja a rafuka kuma yin ubangiji zai zo a makon kiyama a zartar da karanta abin da za a gudanar a wannan rana wal malaku alwawul alhari alhari malaku malaku faffar faffar sun yi farko ai kun tsarki da sun farko an da wani kuma ko ku biya ma abu da sun farko waje a yau da yin jahannama kuma za a zo da wurin jahannama bangare guda a zo da aljanna wancan bangare guda yawon wannan rana girman da aka yi wuraya to waɗanda da muka ke kan su yi da wurare wanda muka ke kan su wada mara ƙarfi wanda muka ke kan su wada mara ƙata ita to Allah ko wa ta'ala ne ya so ka rubuta ba dan adam zai tuna wa'azin da aka yi na duniya ana gwada mai so da ƙauna to da bai yarda ba zai tuna cewa lalle Allah ne da biya wannan biya da ake mashi shikenan wa'anna ulkira an yaushe ne tunatar wanda ta amfani da shi lokacin muhallin da za su yi ya kawai shi ne ba kiyama ya kulu da aka zai rika wani ya laifin ya kai tona ƙasƙarfin haira ina ne na gabatar da alhairi wa imana na gabatar da imani ya hayati da rayuwa ta a tsayin da wasu mai daɗi da al'adar da ta gara Allah ya inda na gyara. فيومئذ لا يعذب عذابه ranar da wannan taro ya tuka aka zo wani rayuwar kammai karfin an kewaye a aljanu ko kewaye yan adam yan adam aljanu kuma malaiku ko kewaye ga wuta can gehe ga aljanu can gehe fa yau ma'inin wannan rana la yi azibu azabun ahadu la yi azibu ahadu babu wani wanda ke azabtarwa azabun irin da Allah ke azabtarwa ai zalikar yau ita wannan rana ya kama lillahi azaba da namu Allah zai ji dinci kula da azantarwa da kai ne la yakin mu ila gaibi bai wuce da ya haka zuwa wani wala yuzu ahadu wala yuzu ahadu wani la yuzu bai ya kamri wa ta kauce ne Allah subhanahu wa ta'ala ke kamrewa duk mai kamri iyakar da sakuru ko sakarta to shi Allah subhanahu wa ta'ala ranar kiyama zai zurgo a hannun kawai da kirki ne a hankar baya sannan a miƙa mai littafin aiki ne ba wanda ke rantar da wannan hukunci ba Allah ba wa ta'ala ba ya ayyatu an-nafsul mutma'inna إلى ربك راضية مرضية فأخبرنا من شيخ إيه أول وتستحمل الغشة عند الآية وكما وأولفت الجنة للمتقين إذا ما أجل الله أن تنسب إليك القرآن الله وتعالى وأن تكيا يوفق الله في الله يكيا بكي لك بين وجه بين وجه آدم جواد ولا مشي بين وجهه وكما رحمك الله يكيا dan adam masu imanin ya ayyukan nan ya ce wannan rayuwa al'ummar innatu wanda ta rayuwa da sanin kaɗai da Allah da sanin damuwar Allah da sanin kamala da kamala da Allah zuwa da wata Allah al'ani da kuma ta kasar da abin da ake ba su labari al'ummar da su imanin jirgin dawo ila ya ciki kuma da ubangijin nan da yake imanin shi a zaman kiran duniya ya kama a zalika za a fara faɗa mata wannan alhishi wannan kalma ɗaya da wata wurin mutuwa rani wata za a ci yarda jin da wani da sakamakon da za a gama kira marmiyar da kuma da kima yarda ta yi da lahuwar ala ta bayar wa ta'ala bi a maliki saboda aiki da yin kaddamar jani a cikin bayyana warfayi cin tattar tsakanin wani guda biyu masu zuba.
أدخل في عبادي ولهم الجنة Rubutun da yake za shi ne za ki tare duka farin shiga sun yi ba da shi dole bayan Allah waɗanda na zaɓa na jini na rukuna na ce muku bayan ta. Sun yi wasu bayan da bayan ta. A cikin jumlar bayan waɗanda suke mara gaskiya. Wani murijin da jiki masu kuma za ki shiga cikin jumlar bayan Allah za a gargaza a ce ku shiga aljanna ma'an tare da bayan bayan Allah
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد wannan malamin Allah ce wannan sura ce nan mai magana garin annabi alaihi salatu wassalam makiyar da an barka da isma da aya ta ayata shirin ayatan aya a cikin shirin bismillahir rahmanir rahim la yama amana an sun da Allah ya rayuwa ko kuma la inna za'ilatun qali wa kuma da wannan cewa a cikin Qur'ani ba da wannan ayat wasu mutum da ya ci da'a ma'anarta a nan na'am وهذا الله يرى على هذا القلب لو ان كلمه ابن الجنه اكبر الجليل الجليل تبارك وتعالى اكبر الى ربه ذلك الذي ايضا مكه وبين مكه لانها بلد مكه بلد حبيبه محمد شيء يكون كلمه مكه على محمد صلى الله عليه وسلم وانت هل كيف تكشف التنزيل بهذا البلد الاشهر والنبي تزيد الامام محمد صلى الله عليه وسلم يهل لك ya halatta gare ka wata tsari da fi kai yaki banda kai ba halatta ba kowa yaki ba ko mutum ka koro wanda ya cuta maka da ya zo ya shiga makka to ya ci da zai ka bai zai ya yi zaman da haka amma ba shi da maka haramu ne ba kar an jaba Allahu kan ma'alamu da ni karwara Allah ko ya zartan matsalin wannan alƙawari da ya bashi yawmal fatah ranar farko da kanka ita ranar farko da kanka ta hazinta an yi kuma wajen biya sun wajen yaran nan musulmi ba su ji daɗi ba duka abin da ya gudana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin cewa da kansar Allah da kuma mun da yake haƙi la tadkhulun al masjid al haram insha Allah amina muhallin da kuma da kuma da kuma da kuma da fadarin mun da da wannan kalma Allah ya tabbatar ma da amawancin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na za a ga Makka ai aikin umra a yi aikin haji amince a zaura ya a zaura ya ba ta tsanguma ba to Allah ya tabbatar kamar an riga an yi gaba da ta hakuri hakuri saboda tabbata abubuwa a yin da tabbata bayan ba aka ce zakat sadaka Allah Allah har ya gaba amma an yi an gaba to amma abin da aka ce haka saboda tabbata a yin da abubuwa da wani to kun ko sahabba annabi da annabi sai aka kama hanya ta aka kama wannan saboda jiko da wahayin annabawa a mawakin annabawa wahayi ana zuwa bakin hudaybiya wani wata karkara ce shi da yanzu aka aika sai yi urman ya faɗa wa mutanen marka cewa ga annabi muhammad nan da jama'a ɗaya za su shigo da aikin al'umma to wannan kalmar sai kuka ce an mutu ta shi kamar misali a ce mutanen ku saboda su zama ɗan bakin gada ta yi lamar ɗan musulmi sai su aiko mutanen ƙaura cewa ga mun zo za mu aiki ƙaura sai muka ce to abin ya zama yayi marmaki a takkar da mutum ta kanar ta kano tun daga madina ya zo ya faɗa mu da kula tsaye amma tun da kun ka zo nan bakin gari kun gwada ƙarfin kula ɗauka in muka yarda duk duniya za ta yarda da cewa mun tsakanta mu wadakanta saboda an kinke mu ko mu yarda ko mu yarda ba sai an yi to don haka ba mu yarda ba shi ne aka zo aka haɗu a wannan gaba kafin wannan haɗuwa abubuwan da kuma gano shi ne mara daɗi mara daɗi shi ne yarjejeniyar komawa makka a komawa madina wannan komawa kafin aita sai da aka yarjejeniyar ta ma wata mara daɗin banda komawa madina shi ne waɗanda suka zo daga hijira za su kira madina waɗanda suke da alaƙa tsakanin da mutanen makka to in sun zo makka to amma ya kammala mutanen makka mutanen su kalla a ƙarƙe su madina to mutane da dama sun kai tsamowa suna taruwa suna ta taruwa bayan an yi wannan yarjejeniya daga cikin yarjejeniyar da aka karshe annabi ya koma ba za a yi umra a wannan shekara ba sai shekara ta dawo bayan an yi da an je an dawo amma kafinta a rike yau kan shi ne sai wani abu ya shiga cikin zukatan masu musamman irin wanda bai da hakuri bai shi wani ya zo ce sai ya baka sai ya baka ce ba yace Allah ya ce annabi ya ce za mu za mu yi umra kuma mahaukar annabawa wahayi ne yaya mun tsaho nan kuma gashi an tsare mu an hana mu shiga garin Makka kuma an ce mu koma kuma mun yadda da za mu koma ya matsayin mafarkin da annabi ya yi sai sai ya buga shi mashi da annabi ya yi mafarki ya ce ma bana ko faɗi ya ce bai ce ba an dai mafarkin za mu zo mai aikin haji da kuma mu nuna masjidil haram insha Allah amini da amince mu kafa na kuma kuma alwara muhallili da kuma kuma alwara wasu suna yin aski wasu na da to da mu mu koma ba askin ba sai a annan sai mu aiki bai ce ba rana ta ba don haka tunda Allah bai ya ce ba ka kai ka kwantar da hankali za ka shiga maka insha Allah to sai ka faru ne yake a nan zama zama yake da shirwai liman uqad dariya don ne aka ba mu kaso na koma da baya kamar a sai su to an ce za mu shiga masallacin maka da alfarma mu yi tawazi mu yi umra mu yi amsi wani tsaye da mu yanzu an yarjejeniya za mu koma madina ba tare da mun riga mun yi umra ba mun kai mun kai amsi mun kai tsaye sai ce mafarkin da rai an faɗa maka cewa shekara bana ko shekara mai zuwa an ba iya kare shi ba a yi ba sai su kwanta da hankali da insha Allah za mu shiga abinci to wannan abin sai daidai da abin sai da muka yi faɗa ma sai su umar ba tare da sun gama muhammadin da ba to haka ita kalmar gaskiya ina take da ko gaskiya da ko to haka ba ba taɓa saba wani shi ne wani to shi ne aka ɗau wannan matsala a dawo gida da shi aka yanke abubuwan da aka sai da aka ƙara shekara mai zuwa aka zo aka yi umra to bayan an koma gida sai aka samu kuma dama sai Allah ya ba dama aka zo aikin aikin haji to ranar da aka yi wannan aikin haji shi kuma ta wawai yaki ce akwai alƙawallan da aka yi tsakanin annabi da mutanen Qurayshawa to sai suka walwale sai aka yi kamar ammanci ya aka zo aka same su duk ba za su mutan ba za ka yi zo da mutum dubu goma sha biyu wanda su abinda kuka san mutanen annabi ba su wuce mutum dubu ɗaya ba wanda ake kira ne yakin uhudu kuma da suna ranar yakin badar kuma mutum nan suka koma ɗari uku da goma sha uku saura duk abdullahi ɗan uwan ya kar da tsaro to don haka yanzu suna ganin mutanen annabi ba wasu mutane ba ne to sai ka an yi ba da mutum dubu goma sha biyu abun da ya zo ran gaji shi ke nan sai ya faɗa hannun tarko ya faɗa hannun tarko a kama shi aka zo shi wurin annabi sai kai bi abbas ta abu kalam dama aboki ne tun zamanin jahiliya to sai aka yarjejeniya da ya yadda lalle yanzu kam an ci su da yaki amma ni an makonan mutanen marka shi kenan aka ba su sanarwa da cewa duk mutumin da ya shiga gida ne ya kulle bai fito ba ba za a taɓa shi ba duk mutumin da ya shiga masallacin ka'aba ba za a taɓa shi ba to sai sai bi abbas ya ce ya rasulullahi amma abun su bayanin Qur'ani sai annabi ya ce duk mutumin da yake gida abun su bayanin shi ba da ba shi ba to amma an ka ware wasu mutane su kusan goma sha biyu an ka ce waɗannan masu yi ma annabi rambo da waɗanda suka ɗau alƙawarin ba da dukiya a kashe annabi to ko sun shiga cikin shiga ka'aba a gano su a kashe to su ko da cin haka nan da cin annabi ya shigo baka kai suka arce suka mace to ba zama dai alaihi salatu wasalam ya shigo ya shiga garin makka aka gama abin da aka yi bayan shi ma annabi ya ce to ni ma awoyi ne aka bani wannan kalma awoyin da annabi ya ce ba su ne Allah ke cewa wa anta hillun bi hadal balad an halatta ma wannan gari dan awoyi ka yaƙe su shi ma yaƙin ba na zubar da shi ba yaƙi na gwadin tura ana ƙarfar zuwan ba kai haka ba da Allah subhanahu wata'ala ya kai ka wanda ka haifi ɗai ɗaiwa yau da cikin garin makka da mutum dubu goma sha biyu kuma kowane majiyin ƙarfi ba mai waci ba mai rauni ba mai kasawa ba mara lafiya kuma duk annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka jagoranci to shi ne ba an gama aka tara mutanen makka wani guda annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya ahla makkata ya ku mutanen makka muhammad ne da abdullahi wanda kun kora a cikin gari ne da yake so garin uwa da uba yau ga shi ya dawo ni ne wanda aka tuta masa habbai na su ne lalu ko amma balle irin su a wata sumayya wanda aka zo a kashe ka bayan an shaida ta ga rana ta iya dafe kafirci abu ta ya zo cika bashi gaba da yake kashe ka to ni ne wanda aka wa wannan wulakanci da yin kafira ma za ta launa a nima irin zuku me kuka fara yin yau tsakanin ni da ku tare da wanda cin kudin da kuka yi mas ƙanun alwurwa alwurwa awon karimun wani ƙarin karimun sai suka ce ai mu wata san ko ni da rikon ɗan lafi rubuta kai ɗan uwa ne na ƙwarai ko mutumin kirki ne ba mu san ko ni da rikon ba a yesu ba sai annabi ya ce muku أقول لكم كما قال أبي يوسف اذهبوا لا تجيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وتنين فأنتم لك أن تنكر dama al'adar mayaka duk mutumin da ya ci gari da yaƙi da mutane da sun san hulɗu da yaƙi sun san bayan yin zama da yau amma annabi alaihi salatu wasallam duk da wanda take cin da aka da yake ana yi ne don Allah ba yau zuciya ba annabi yake ya hakura ya yaye duk an danta sannan aka aika matsaiku waɗanda ake da bukata da su dawo su dawo shi ne kuka dawo irin su amurin wahadi wanda kuka dawo irin su gudanar umayya da ake da bukata a mujan hannu suka dawo suka sallama suka mugunta kuma suka yi musulunci na ɗin ƙarawa wanda sun sayar gaba ɗaya ba ɗinki ba wai to sannan addinin musulunci dama addinin musulunci ya samu ƙarfafa ranar yakin badar duk wani kashi an ta da hakin mutum ɗari uku da goma sha uku sun tarwata mutum dubu masu makamai waɗanda mutum ɗari uku sha uku wasu zuman suna ne gare wasu su kafa amma duk da haka kuma Allah ya ba da zuwa ba da zuwa gare saboda a tabbatar da cewa Allah ne ke yi kannin karin ɗalilatin galabatta a kan kafilatin zirin da don haka sai Allah ya tabbatar da iko ne to duk wani kahiri yana zana musamman mutane makwabtansu mutanen haibara da mutanen banin nalin da wani ƙuraiza duk da hankalin da tashi duk san cewa to dukan lalle al'amari ya kawo a yaƙi ya kawo da yau saboda musamman ma sun warware alƙawarta su ma abin da ya biyo baya aka tara su aka zo ƙuraiza aka tara su wuri guda da suka ji annabi ya taho sai suka shige gida da suka rufe gari da suna mata Muhammadu wata harawa Muhammadu wata harawa aka kama gari na hakuri bayan an kulle garin shi da aka tsare su aka ɗauki kusan kwana ashirin da bakwai yunwa ta ishe mu kuma suka ji ana fara da birnin su nan wajen gari sai ku ji an tare da birnin can nan da birnin ya faɗi ne to wannan waƙa da birnin suka leƙo sai suka ga birnin su ne shi a can yin su shi a rayuwar to sai suka ce abin da ya kamata mu da gani da kowace wata don ya an gama da abincin can to da mu mutu da kan mutu mun ba to aka shigo gari aka tara su wuri guda shi da su kuma mutanen ƙuraiza ƙarshen su abin da aka matsaya da su aka tara su wuri guda to ni an matsaya suka ce sun yadda a farkar da ku ƙarƙashin hukuncin sa'adu shi sa'adu ɗan uwansu ne ya mutunta suna da son sa'adu zai yi mutu taushi zai ya karkata wurin zumunta ya ba addinin musulunci ya zama mulahana shi ke nan sa'adin nan ya samu matsala ranar yakin kudu wani ranar yakin badar ta da da shi a ɗauko shi ai ya san matsayi na da imani ba zai faru shi ba aka ɗauko shi aka zo shi ne da shakki da kuma ko aka zo shi a nan da ke ku tashi ku girma mai zama to ka tashi da tsaye ko girma ta asa da wani adam bayan girma ma shi sai ya ce ya rasu da ni ake kira gare ni a nan ya ce mun zo ɗan uwanka ƙuraiza sun ce sun sauke cikin alƙawarinka duk abin da ka ce game da mutum yarda sai ya ce to ni hukuncin da ni ya zai shi ya hukunta duk wani tsoho na koyi da a kwanta da shi a yanki matansu abokan su dukiyarsu a rayuwar musulmi yana wani baki a nan da ce wanda hukunci da kawai shi ji da alaƙa da ta samu ya ko shi yanzu aka ci wani rame aka kama yankan to duk ba yahudan duniya wannan waɗannan yanzu ko yahudawa tsakanin bani isra'ila da mutanen falastin wannan takaicin ne kullum suka zo su shirya da musulmi suna cewa addinin yankan musulmi addinin kone abinci addinin watsa dukiya kullum bai hude ya kwanta da wanda bakin cikin na yanka kakanni ne shi don haka wannan bakin ciki bai karewa da yanzu wani bakin ciki a wurin mu kuma ba mu wani tarihi a kan don muna jin daɗi da motsa ayyuka kakanni to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar da hukunci akan waɗannan mutane na mutanen makka aka tara su aka ɗanta mutanen makka annabi ya tsora sai annabi ya ce ƙalaba sai hankalin mutanen madina sai suka mara kurkurkur sai waɗanda koma su koma suna da shi wai ko mai gida ya taho gida ko ko ya dawo gida shi ke nan annabi ya fahimci abin da suka yi da annabi ya ce muku addamu gamu ai jini jini ne ni tsakanin ni da mutanen madina sai dai mai rabawa ta raba ai kun yi mahalarcin da bai kamata in bar ba lokacin da mutane maka so kore ni suna kyama ta kun karɓe ni to kun karɓe ni can wan can baya ban zan wani abu ba ina tare da kuna zan wani abu to ni zai sa in mance da ku don haka duk mutumin kirki mutumin kwarai bai kamata a mai baki da mai baki ba annabi alaihi salatu wasallam ya karanta da duniya cewa wanda bai kyauta ma to kyauta shi annabi ya ce a'a a kimsa a koma madina mu mutanen madina don na abin da ba su zama ya dawo madina ba an ci garin maka da yaƙi aka wakilta sarkin musulmi ko kuma a ce aka wakilta gwamna a makka to haka dai aka ci aka ci gaba cikin samun nasara bayan an gama da ƙasar hijab kuma an koma aka yi shiga ƙasashen turawa ana cin rubu yaƙi ana cin rubu yaƙi har kawo zamanin saidi ali kuma sai abubuwa suka yi tsawar barewa muka dawo wa kasu na buhuwa da muka ce aka juna to tun da fatin wannan rana wata da sai yi Usman da ya tura wasu da mai banda banda ya ce kada ku kashe ni ba don tsoron mutuwa ba idan kuka kashe ni ba za ku taɓa ƙara samun haɗin kai to duk da haka dai ba ku ci wannan kalla sai yi Usman da kuka kashe aka zo ma haka a gabatar sai yi Ali aka gabatar da shi sai wasu kuma ƴan tawaye suka ce a'a dole sai sai aliyaba da waɗanda suna sai yi umaru. To, wannan umarni matsalar da aka shi yanzu sarkin musulmi sai ali ya koma shi sarkin musulmi shi ne mai ba da umarni kuma kowa da kowa ƙarƙashi ne su. Bai kamata ga wani ɗaiɗaiku can gere ya zo ce zai ba sarkin musulmi umarni. To wannan tajin tajin in ya saki an ci mutuncin sarautar sarkin musulmi. In ya nemo masu wani wanda ya ce wannan ɗaya ne daga cikin wani da zai yi umaru to kenan ya yi akwai wani sarki musulmi ba ne don haka abin ya zama gaba kura bayan sarki to sai ya haƙura da wannan matsala aka yi tajin tajin da yanzu kuma al'amari ne Allah ya riga ya ƙaddari shi Allah zaɓe ya kai ba cewa sai kowa ya riga ya shigo cikin hukunci ba don in ba don haka nan ba yanzu an ka zarta ko ba a bari wani kahiri a cikin duniya sai Allah ya kawo wannan ƙaddara ta kai tankaɗe da rauraya na Allah ya zaɓi wanda su zo musulunta sai aka dawo da wasu abubuwa cikin musulunci su kuma abin da suka dawo sai suka zama darasi ga musulmi ma'ana ainihin gare mu an sa ana wasan kwaikwayo wasan kwaikwayon da aka yi shi ne wanda ya buge wancan alhali ba buge wasa ce wancan ya cuci wancan a hali ba cutar ba ce a don a zartar da wasu hukunce-hukunce da in wani ya cuta ya hukunci ne to waɗannan daga wasan kwaikwayon Sune za ku karantar da mutane yadda za a hukunci. Sannan na biyu, dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوا في ذلك رضي الله عنهم وأن متعليك هربين وأن الله يا رجاياتي يا يرزقكم sun gama aiki na karanta da hukunci sauran hukunce hukunce wanda suka ɗaiɗaiku wani zamanin annabi ba aiki ba zamanin abubakar ba aiki ba zamanin umar zamanin umar suka ba aiki ba sai zamanin sai bin ali sanar za ku gane nan ne za ku kai wasu hukunce hukunce to sai Allah ya kawo wannan tafiya daban-daban don ni don a karantar da duniya in wani abu ya faru ya za a hukunta shi shi ma makaranta ce wani abubuwa ne waɗanda Allah shi yake barka da sanin abin da ya gudana kai shi mu ne abin da ya waje ba gare mu waɗannan bayan Allah Allah ya ce ya yarda da su ko ni suka yi tsakanin su ba abin da ya gano mu kamar yadda shehu ɗaya wasu tambarin ta ya hayar idan ruwan uba da ƙanin uba suka zama suna faɗa kai kana zaman ɗan ɗan su to dan ka cikin su ka ɗan suna faɗa ba ka cewa wani adda gaskiya wani bai da gaskiya iyakar ka ce da Allah ba muku yin hakuri da kamar da ku ana jin wata tsakanin ku ba to mu ta ba annabi alaihi salatu wasalam idan sun yi wasu abubuwa waɗanda ran mu ga gani ga zahiri ba sai mu da daidai ba to abin da za mu ɗaukar ta kalmar da shehu abu muhammad mai sana ya faɗi wa yunka masu lahum ahsan al-bahari ana neman sahaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan mafita in sun yi abu wanda ga zahiri za mu ga sa abu shari'a to ba mu da hukuncin da za mu wasu tsayayya saboda mun tabbatar da imanin su mun tabbatar da tsoron Allah su mun tabbatar da shaidar da Allah su yan masu cewa radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yi zai su kuma sun yaga da Allah to don haka in wani abu ya biyo wanda a yanzu babu wani wahayi wanda zai walwala wannan hukunci to mu ɗan baya ɗan kallo ne wanda ya kai ga ne kifin ya tabbata cewa ya kuma ɓangaren wane ya sai da kai aiki. wa walidin Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya zartar ma da wannan alƙawari na shiga Makka ba tare da zubar da kinne da kamar da aka samu shiga garuruwa alƙawari ne an tabbatar ma da shi wa walidin to Allah yana rantsuwa kamar da ya rantsuwa da garin Makka yana rantsuwa da uba ko Adam shine annabi Adam wa ma walada da abin da ya haifa ma'ana jami'u zuriyati dukkan zuriya annabi adam alwalid adam mahaifi shine adam wa ma walada ibrahim abin da ba ya ba shine annabi adam sun je da ibrahim an ko kuma walid din adam wa ma walada abin da ya ba muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine alƙira Allah Allah bai kallon kowa banda annabi muhammad wanda duk yake son Allah ya gane shi ya zo ya kawo darasi da makaranta a da Muhammadu to ta Allah ya riba shi amma idan baka zo makaranta a da Muhammadu ba ko ni falle ka ko ni ake Allah ba zai waiwaya ka ba ruwan Allah da iya duk wani abu da ka fara ce ko ni na in ka ni kan ne in ya ni ya ne to sai ka yi wata karantawar annabi da na Allah ya rike ka lakal halkanin insana jawabin ruwa har shi ne Allah ya ce hakika mun tare da dan adam aljinsa jinsin ɗan adam nan ba a ware ba kowane ɗan adam fi kabadin yana cikin wahala fi kabadin yana cikin aiki Allah ta baraka wa ta'ala ya rage da wannan abubuwa shi wa ɗan adam Allah ya karanta cikin wahala akwai wahala da tsanani mataƙaɓa juna zai gogayya da musibin duniya kowa ya san su ko banza dai akwai tsari wani bai kwanta ne akwai zani wani bai kwanta ne don haka ɗan adam in kana son wacce yanayi ko ni kaka so ne zai wuce dan da adam zai gaba da gogayya da matsalolin ta yala yana Allah ya halitta ɗan adam shi kamar cikin wahala cikin dai wahala kuma ɗan adam ba zai wuce da cikin wannan wahala sai nan da ya mutu in ya samu aljanna na za a wuce Allah ya zubar da jihar ɗan adam matakin wahala farko turan tashin cikin mahaifa a cikin mahaifa zikar bishi mafi yana gogayya da kuncin mahaifa da mahaifa a almishi mafi uwa uwa wadda ake shi ake shi kan yana da kwaro ita ake mashima wannan ne da kun mahaifa walba'an da kuma ƙwancin ciki haka haka mun lau har sai Allah ya kullo shi wannan duniya kuma idan Allah ya kullo ta ala duniya ba tar hannu aka da ilimi ba a bari ne aka yi hawa kai ne hawa kuma kuma ya san shi ba
Har lafiya.
a wani farko farko abin da bukatar shi duk da zama ne jariri yana kuruwa yana kara ba tausayi na ra'ayi ba sai a yanke da cibiya inda ma yanzu nan wata ta haihuwa ne zai gogayya da wuka shi ne rezan yanki cibiya wani ƙarfin wannan a yanke mai wani kafa shi ne cibiya laffan jarida kuma a kulle cibiya kullewa matsalanci a gari ba kulle da jini da kyayi a cikin tsalle ribaɗin shadidin ɗamri matsalanci to jariri ma yana samo zai gogayya da wannan wahala to bayan wata kuma ya yi gogayya da wahalar shayarwa ba makawa daga shayarwa wanda ba in ba sha jariri ba zai mutu saboda sai ya sha sannan ya fitaru sai gogayya da shayarwa da hanyar ya tabar ran alha sai ya kafu da shayarwa don ya kawo duniya zai hace abincin duniya wani allah ya sha nonon bai dace da rayuwa ta ba wani allah ya sha ko ya sa kumuri ko za a gwada ba da haka uwa ta fito da ta kanya yaki na na faɗi-faɗi wanda uwa ta za sha don nonon ta ya kuma mai dariya bayan ya wuce na kuma ya gogayya da hita hirori in haƙori da hito ba zuɗe na yaro ba za a raga mai ba wani mata muka cewa guduma aka ɗauko ana kuma ta kai ne haƙori da hito ya yi gogayya da ciwon kai da zazzaɓi har dai haƙori da kullo bayan wannan wahala ya komo ana ji ana gani a yaye ne a yaye shi bayan ya saba nono sai ya san da garɗin sabo da nono kuma san da sai albashi ya yi kokari da wannan wahala bayan ya gama wannan kuma ya saba da ya saba da tsare nono kafin da mace goma gogayya da koyon ta ya tashi ya matsa ya tashi ya matsa a ta yi ƙauye har ya ƙarfafa bayan ya ƙare wata kuma sai a kai shi makaranta ko dai kusa makaranta ma ya aji gudanar ya yi kokari da tun dan malam in malamin mai garni ne in yana mai cikin jiya ya dole shi da tun da nan da wata ya fi da nonai da kwarjinin malami bayan wannan kuma sosai kuma a shiga wacce da sabuwa zai koma saurayi yanzu kuma an ya koma saurayi ya zo da aure shiga cikin zuciya sai zuciya da tara sai da son aure to zai gogayya da neman aure in irin duniya ta ne sai ya ce ba baba a ƙara gona da gauga ma sai ce ya ga wannan da aure ai wani ba ni na ba a ta to ai ba ku ko wani da ya kanci sai da akwai amara gona Sannan wani in ya aure ya zama ya haihu ko zai koma gogayya da ya'ya ga rashin lafiyar auladin ya'ya da rashin lori da abincin masu gida da mutum da kusa gare da zan kara da wani kwashin shi in kamiya wani bayan zalika banda wata hikilar ta shi gida kuma bukatu da sa'ira a yi kuma mai gogayya da matsaloli zan kuma tsakanin da al'umma masu gida cutar makwabta cutar iyakar gona da abokan hulɗa kasuwanci da masu cuta da masu yi da masu yi a game da yin haka wani a buga a buga a sha gashi wani yin sha kama a kan kudu wani yin bai dace ba game da wahalar talauci wani ya game da rashin lafiya dukkan waɗanda da ka zama a madarun ba ma wa ka'a dukkan abu da ɗan adam ba a arba'in da bayan ya kai ɗan shekara hamsin to da ya ƙetare arba'in kuma an gama da ƙari sai shawo gangara an dawo baya to ta bin da harama ya gogayya da kuma da wurwura ne to idan a koma da wannan a kwanta da kan a tashi da kyau abinci ba daɗi abin sha ba daɗi ya kwanta ta dai a yi kwanto kwana bai samuwa kafin bayan a zana a kashe a zana a kashe ana tunanin da suna ta fi kuma ta ce a kai wurin wani bai san da wanda zai yi ta gida ko ta waje sannan kuma ya komo ya an gaba kuma a dogayya bacin mutuwa in kuma an anshe kuma a koma shiga kamari wanda nan ya saba zaman gida da toilet da matsayi da wurin ɗakin cikin da sauransu amma yanzu an koma an kai shi ɗakin kabari ɗakin ga na kabari ko ta da kai sai kai ne ya bugi ka bayan wata an gwada mai yau wani ne ban sai ya ɗauko kuma wasu mutane wanda bai taɓa jin bai taɓa jin shi ne da kiri da bukari kuma a game da kuncin kabari da lafiyar kabari da ba dace ba bayan an gaba da wahalar kabari da alfabu magana ta da kiyama bayan an gaba tashi kuma da rigice rigice a koma an rubuce ni kuma awo za a yi aikin da kai can gaba ga duniya mai fari kai ko mai faɗi bayan an gaba kuma sai ba da littafi kamar wanda ya gara wuce bihi ba sauƙa da masu mai tsara yakina wanda aka ba littafi da hannun dama shi ka zai kasa wannan auri shimali shi ko wanda aka ba litta da hannu hagu fa sauka ya tsufu hura wanda za ka tsira Allah shi ya shi a sannan bayan an gama hisabi ko ba na ta tsaya ba sai israfi ya ƙara bukatun hirgizar jama'a sai aka zata in an ka zata babu wata hanya sai suka tsirafi nan ne za a bi a wuce sai an ƙetare su za a bi aljanna mutum da ya bayyana cewa wai na ƙeta lissafi sai ran da ya shiga aljanna ko kuma sai ran da ya kyauta Allah shi ya shi ne ɗan adam wanda ma da aka faɗi ba dai zai bushe ba da gogayya da wahala ko da yaushe an halci ɗan adam wai zai cikin wahala amma da wanda ita duniyar kanta in ka za ka yi tunani da kyau sai ka gane ko daɗin da aka shafi daɗin duniya to ba daɗin ba ne abin da tun muka ambata ma daɗi nan duniya ko mina ruwa a'a ba wai jin daɗi ba ne wannan jin daɗi ne ta ce ne ta ake da wani abin da ba ka da shi wanda ka samu in Allah ya yaye muna za ku fara da alaina in Allah ya yaye muna zai azabin dukkan zihin da zuwa in ya yaye muna ga wata azaba wanda mun kallon da muka yi jin daɗi ne ina guda daɗin abinci to ai abinci aka aje na irin duk abin da kai in ka ci ka gama to ni ne ka samu yanzu da ja tun yin musibar da tuwo yunwa ce ka hera ma ta shi to sai aka ba ka abinci ka ga yanzu ko da kace ka lafiya ba wai da ga abinci ba raba ka da musibar yunwa a kai kalkalai in kuma aka kawo ruwa masu sanyi masu daɗin shakalar da abu to ai da ma kisa ce kada ba da ita ce wahala ce aka raba ka da ita shi ne aka ba ka ruwa ka sha ruwa ko kisa kayan yanzu kayan ka sha ruwa ai cikin wahalar iza ake yin iza ba kuma zalika da kai to sai Allah ya yaye muna ya kawo abinci wa shi wani dawa da abinci ka aka raba ka da musiba al'anci iza to kuma sai ya yi sabon laya kan alhamdulillah da Allah ba mu laya to kayan laya ba kuri da bin musibar da barar ai da ba ka laya kana nishi kana wai to sai Allah ya kawo laya sabon laya ba wai jin daɗi ba da kai an raba ka ne da musibar ciwo shirin da da can ga sutura kuma wani da kuma musibar zulmin wani da can kuntu kake ko kuma kana sutura ba a tsara ba to sai aka ba ka sutura wanda a sa fari to an raba ka aka yi da da musibar hukuncin tsiraici sai aka ba ka sutura yanzu to duk abin da zai za mu da tone alƙasar al'anakin daɗi ne yanzu idan ka an tunaninka sai ka samu dubajin da an bada ya kare daga yin azabin daga wata azaba da farkaɗai yanzu misali kare kwakwacin daɗi wanda ake kira albarkar da hula kwanan aure da iyali to ai kafin kwanan aure wata damuwa ce kake da ita wata bukata wanda in ba wannan bukatar da yake ba hankalin gaba ya kwanta to don haka da an raba ka da wannan bukatar hankalin ke dawo ashe ka ko jin daɗin da ake kira kwanan aure ashe ba jin daɗi ba ne raba ka aka yi da wata matsala wadda ka ke damun ka ba za ka warke ba sai ka zuwa da wannan abin kuma ka kare da zuwa da kare da zuwa duk ko abin da ka kare shi zuwa kai kasan ba wai abin da ke zuwa a wahala shi ba dai jin daɗi a cikin duniya wahala ce akan wahala a takaice dai ɗan adam ba ya da jin daɗi sai ya kai aljanna Allah shi kai mu lafiya صدق الله العظيم
السلام عليكم مالك tsakanin karshawa lafiya ya ce mara shi ne mahaifin biyar ya ban gado da yannan shi to kuma har yanzu tsawon shekara uku kenan amma duk lokacin da ya yi magana shagon ya aiwaci da magana Allah malam shi Wani ya yi magana da su kuma shi hakkin shi yana da laifi.
a cewa ya tsarki ne wa ilayen amma duk abin da an yi a gudanar da shi zai shi a cikin adalci sai kuma da za a zama a rubuci ya zai da rubuciya ya yi ya na hankali kai ya ka zama a rubuci ya zai da rubuciya ko kuma rubuciya ta kai iri ne da zai da ke ba to dole ne a yi da kuma a rubuciya kuma to ne ne kuma da ke da rubuci abin da tun da ka gudanar da shi da tsaya da ba shera wadda Allah sun ɗauko uwar kowane shi wanda yaro su ji tsoron Allah su zama tsanar amana da kuma tsarin da Allah kuma da wasu alashi.
Babu kuma da take yake ina al'ada da misalin tana al'ada ta ɗauki da ƙarfe bakwai daidai na mace. Sai ta yi wanka amma ba ta ga alamun ta ɗauki ba. sai ta ɗauki azumi sai da safe sai ta ga alamar ɗaukewar sai ta ga alamar ɗaukewar malam za ta tashi ne wanka su da bar azumi ko To an ta haɗi maka ta wani shi da kanta. Ita ce wani ba ta ga ɗaukewar ba, ma'ana tana da ɗauke. Al'adu shi a yi ba a yi ne da ko. Don haka ba a fili ba san ne da ba. Ba zai a yi da ta ba. zai da kai kai kallon da sai bayan ta gama shan wahala wanda ne kai kuku sai kuma ta gara da karau kaga ta shan wahala da shi don ka ne da kai da dai ba ko ne ce mace da kula da tsarkinta wurin farkawa kwana ta tabbata shi jini ya dauke ko da kake ba na biyu in ta farka da kwana in ta ji cewa ta diba da gani ya dauke ko da kake ba idan ana kiyaye tsari da zuwa jihadi to ba za a ma ana harkar da farko ba in da yiwa ta tabbatar da jini mai ɗaukewa to Allah ya wuce ta mu ne a cikin wannan doki don haka ta yi azumi na kitabu don haka sai ta canza niyya a gida ba ta azumi wa da rafi don kada ta aje ba ta tabbaci ya ɗauke ko da shi don haka ta ba ta cewa ta farka
kan kula da fatan ta sha ruwa lafiya yake tambaya yake yi matan shi ta haihu cikin wannan wata mai albarka to kuma ga alamu sai ta shanya wata shin malam bayan sallah yana ki bayan sallah idan za ta yi ranko yana iya rika mata wannan ranko ko kuma
in dai in azumin ya ji labari in azumin ya ji labari Allah ya rahama idan shi mijin kyautar da yake bai zai ga cikin wahala da kuke to na farko ya sau mata kayan tsaki ba su a cikin sauwa na biyu ya dau azumin nazila don su azumin tare abin tare a cikin tare amma wani bai tsaye wani azumi mutum yana tare
ya fi kuma da fatan ta sha ruwa lafiya yadda tambayar da take yi da mala a cikin su idan ne mijin da ya saki ta ya hukuncin matar da mijin da ya saki ta da wata guda saki daya ko saki biyu to sai Allah ya yi masa rasuwa to wani hukuma ta masa malam menene hukuncin damarta
akan magana da gano da kasuwa amma haka haka an zama da gano da kasuwa da gano da kasuwa da gano da kasuwa
wannan masu gagara na ta ina fara addu'a ga su duka naira da cikin ina roƙon Allah Allah ka kare Allah ka kare shi da irin masu yin hikima da ba ya kare ga wasan Amin Amin
Thank you. Thank you.
Amin Amin
Thank Amin
you. آية الكرسي والأرجاء وهو الأهم الذي على بعض الأرجاء وعلى بعض الأرجاء Amin
إلا من ذكر الجنان على بعض الشيء على كاد يكفي Amin
إنا أعطيناك أبا أختي ألا تشرك على الله Amin
إنا أعطيناك الكوثر أبا أقول بسم الله الدين على بعض الأرجاء Amin da kwanta an saba tare da abin da suka yanka ba ya kawo Allah shi ya rufa ta
وكذلك إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك أن تشهد إذا جاء الدين أيضاها أبيا الله وترزقك الحمد كثيرا وبارك فيك والله اللهم لا تبارك ولا جاك ولا جاك لا إله إليك لا إله إليك لا إله إليك نسأل كل من يريد أن يريد الشفاعة أولا من جاك أولا من بارك فيك أولا من يريد أن يريد أنت لا يعان أن يريد قلوبا ولا أبانا ولا هم لا يريد